أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a ashirin da tara ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara da goma sha shida wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan disamba 1995 muna cikin babu ma ja fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa sallama جناب التوحيد من كتاب التيسير ma'ana irin taka tsantsan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi dangane da al'amuran da suka danganci tauhidi da toshe duk wata kafa ta shirka to a cikin wannan ainihin babi mun taho karatu inda har a sheikh muhammad ibn abdulwahab ya kawo ainihin hadisi daga wani jika ko kuma tattaɓa kunna na annabi sallallahu alaihi sallama wanda ya ga wani ya je ya tsaya ainihin wato a kabarin kakan shi ya je yana ainihin addu'a sai ya je ya hana shi ya ce daga yau kar ka sake yin haka don annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kar ku ɗauki kabari na ya zama wurin idi kar kuma kuma yadda gidajen ku su zama makabarta ku rinka yi mini sallama duk inda kuke sallama ku za ta kai gare ni to shine malam ya sharhin wannan hadisi ya ce to abin mamaki yanzu za ka samu wasu ma wai sai su je su ce ainihin suna magana da wanda ke cikin makabarta ko kuma suna jin sallama shi ko suna magana da shi ko suna karban hadisi wurin shi ko ma suna karban fatawa a wurin shi to bayan di ya gama kawo bayani akan cewa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama an katange shi da wasu katangu wadda ba za su ba da dama ga ainihin wanda zai je ya yi wani abu wanda ya saba wa Allah a wurin ba sai malam ya ce wa humma a zalika tamakkun min alwusuli ila qabrihi su sahabbai duk da cewa a zamanin shi suna da damar su kai ga kabarin nashi don ba a kankange ba a lokacin amma duk da haka la yadkhuluna ilaihi ba sa shiga suna zirga zirga zuwa wannan kabari la li salamin wa la li salatin ko dan su je su yi mishi sallama ko kuma dan su je su yi sallah a wurin wala li du'ain li anfusihim wala li ghairihim ko kuma su je dan su yi wa kansu addu'a ko kuma su yi wa wasunsu wala li su'alin an hadisin aw ilmi ba kuma sa zuwa dan su tambaya game da wani hadisi ko kuma game da wani ilimi annabi yana cikin kabari su je su ce sun manta hadisi kaza ko ma'ana kaza annabi ya tuna musu ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى حتى يسمعهم كلاما او سلاما فيظنون انه هو كلمهم من مالن yace shaiɗan baya ainihin wato tsammani bayi da sa rai a game da sahabbai cewa zai iya zuwa yayi wata magana a wurin wadda zai jiyar da su ko kuma an amsa sallama yadda za su tsammaci cewa shine ainihin wato annabi ne yake musu ainihin magana din ko yake amsa sallaman su ma'ana shaidan ya tabbatar ba zai samu dama akan sahabban annabi ba dan haka bai je ya lallaba wajen kabarin annabi in sun yi sallama ya rinka amsa musu ba ko kuma yana magana dan su dauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ina fata an gane don ka san irin wannan shaidan babu irin sharrin da baya yi in ka je ka dauki littafin ainihin da ibnu taymiya yake magana akan ainihin auliya'ur rahman wa auliya shaitan al-furqan baina auliya'ur rahman wa auliya shaitan a cikin wannan littafi yace sidi abdul qadir wata rana yana zaune sai kawai sai ya ji ainihin ana magana da shi cewa ya sidi abdul qadiri ni ne Allah kuma duk abin da yake na haramta wa mutane kai na halatta maka sai ce ihsa ya adu wallah ya ce ka ruguje ka zube ya kai makiyin Allah ba kai ne Allah ba shaidani ne kai sai wannan shaidani ya juya ya ce Allah ya kubutar da kai daga makirci na saboda imaninka da kai da Allah da kuma irin taka tsantsan da kake wajen biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ɓatar da mutane sun fi guda saba'in akan haka mun fahimci wannan ko to irin wannan shine sai shaidan ya zo yana magana da kai sai ya ce shine Allah abin duk da yake haramun da sauran mutane kai ya halatta maka shikenan sai kai ta saba dokar Allah ba ruwanka tunda ainihin Allah ya halatta maka haka kai mun gane wannan ko to shedan bai da tsammanin ya tabbatar babu tsammani dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama balle ya je wannan shegantakar har su rinka tsammanin cewa annabi ne yake magana da su wa aftahu ya rinka ba su fatawa wa bayyana lahumul ahadith ya rinka bayyana musu hadisai duk shedan ya fidda wannan tsammani balle ya je ya tsaya daidai kabarin annabi yana magana dan su dauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne aw annahu qad radda alaihimus salam bi sautin yusma' ko kuma ainihin wato a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa musu ainihin sallama da sautin da yake ainihin ana iya ji min kharijin za a iya jin wannan murya daga waje kama tsami a shaitanu fi gairihim kama yadda shaitan ya ainihin wato samu tsammani ya sa rai ainihin game da wasu yadda ya samu ya batar da wasu to bai samu dama dangane da sahabban annabi ba fa adallahum an qabrihi sai shedan ya batar da wasu mutane game da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama suke zuwa suna yin abubuwa waɗanda suke shirka ne da bid'o'i a wurin wa qabri ghairihi da kuma kabarin wani ma cikin waliye ko annabawa hatta zannu har sai da ainihin wato mutane suka dawo suna zaton anna sahibal qabri ya amuruhum wa yanhahum cewa ainihin wato hatta zannu anna sahibal qabri ya'muruhum wa yanhahum har sai da mutane suka zo suna zaton cewa wanda ke cikin kabari yana umarnin su da su yi kaza kuma yana hana su akan su yi kaza wa yuftihim yana ba su fatawa wa yuhaddithuhum kuma ma yana ba su hadisi fi zahir a zahiri gashi wai tangaran suna ji wa annahu yakhruju min al-qabri wa yarawnahu kharijan min al-qabri kuma wai har ma wanda ke cikin wannan kabari yana fitowa suna ganin shi ma a wajen kabari din waya zunnuna anna nafsa abdanal mauta kharajat tukallimuhum sai su rinka tsammanin cewa ran ainihin wato rai da jiki na mamata din hakikanin ran ko kuma jikin na mamata ya sun fito waje suna ainihin magana da su sai ce ya ga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ga sayyidina abubakar ko ya ga sayyidina umar ko makamantan haka wa anna ruhal mayyit تجسدت لهم فرآها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج sai su ce ran mamaci ya dawo da jikin shi tsaf sun gan shi sun ga waliyi kaza kamar yadda annabi ya ga annabawa a lailatul mi'raj daren da aka yi mishi mi'raji ai duk annabawan baki ɗaya aka tayar da su ya gan su to sai su dawo su ma suna riya ainihin haka wal maqsud maqsudin dai duk wannan dogon bayani da muke yi kasancewa anna sahabata ma kanu ya ataduna salata wa salama alaihim sahabbai ba al'ada su bace ba ɗabi'a su bace su je su wa annabi ainihin wato salati da kuma ainihin sallama inda kabrihi akan kabarin shi ba sa zuwa su yi haka kama ya fa'aluhu man ba'duhum min al-khuluf kamar yadda wasu suka zo daga bayan su suka maye bayan su suka dawo suna yin haka wa inna ma kana ba'duhum ya'ti min kharijin fayusallimu alaihi yadda abin yake faruwa kawai akan samu wani ne ainihin ya zo daga waje ma'ana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai zo sai tsaya daga wajen wannan daki sai wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama idza qadima min safarin in ya dawo daga tafiya amma baya kutsa kai yace sai ya shiga inda kabarin yake sai ya tsaya daga daidai kofar dakin yayi kawai saboda wanda ke Andalus an ce annabi yana jin sallama shi to ina kuma wanda ya zo ya tsaya kofar dakin ba shikenan ba dama me kake so aka ce ainihin za a bujiro za a nuna wa annabi cewa ga wane maka salati ba makasudi kenan ba to duk inda kake kai Allah zai kai gare ku kama kana ibn Umar radiyallahu anhu yaf'alu kamar yadda Abdullahi dan Umar yake yi ma'ana Abdullahi dan Umar yakan ainihin je yana ainihin tsayawa a daidai kofar ɗakin yana wa annabi sallama kala Ubaidullah ibn Umar an Nafi Ubaidullah dan Umar yace ya karbo daga Nafi kana ibn Umar idza qadima min safarin abdullahi ɗan umar ya kasance idan ya dawo daga tafiya a ta kabran nabi sallallahu alaihi wa sallama faƙala assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya aba bakrin assalamu alaika ya abda ya in ya je sai ya tsaya ainihin in ya dawo daga tafiya sai ya je ainihin ya tsaya daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yawa annabi sallama yawa abubakar sallama yawa baban shi kuma sayyidina umar sallama shine sai ce amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare ka ya abubakar amincin Allah ya tabbata gare ka ya baba ثم ينصرف da ya gama wannan sai ya juya ya tafi yake qala ubaidullah sai ubaidullah yace ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر باب وند مكسني cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka sai Abdullahi dan Umar وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله الكثير yace wannan yana nuni da cewa in mutum yawa annabi sallama din ba kuma zai tsaya a daidai kabarin yana addu'a ba kamar yadda mafi yawancin mutane suke yi قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكي إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ba a samu wannan daga wani cikin sahabbai ba cewa yana tsayawa ya addu'a din duk wasu asarai da wasu hadisai da suka zo duk mawdu'ai ne
ma'ana ba su inganta ba fa kana bid'atan mahadha dan haka yin haka din bid'a ne cikakkiya tsantsar bid'a ce ka zo bayan kuma kayi sallama din ka tsaya akan kabarin annabi kuma kana addu'a wa fil mabsut a cikin littafin al mabsut littafi ne wanda ya kai mujalladi goma sha takwas ne manya-manyan mujalladai zunzurutun fiƙihu ne tsakanin hanafiya da ahna da, da malikiya da shafi'iya da kuma ainihin hanabila amma ahnaf ne suka rubuta littafin to a cikin wannan littafi al-mabsut qala malikun imamu malik imamu darul hijra yace la ara an yaqifa inda kabrin nabi sallallahu alaihi wa sallama walakin li yusallim wa yamdi imamu malik ya ce ni ina ganin bai dace mutum ya tsaya a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a ba sai dai wa annabi sallama kawai sai ya wuce wannan magana wa kenan magana imamu malik kuma mu mun ce mu malikiya ne to in dai mu malikiya ne laukana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u in dai da gaske muna son malikiya muna son imam malik to ga fatawar imam malik in kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama sai ka wuce sai ka je sai kuma ka yi wa sayyidina abubakar da kuma sayyidina umar to akwai wata hikaya wadda aka ce wai imam malik ya bai wa sarki mansur fatawa akan cewa ya tsaya ya fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a wannan hikaya alqadi iyad ya ruwaito ta a cikin littafin shi ashifa amma hikaya ce mawdu'a kaga ta akai zamu zo za a yi bayani akan ta insha Allah shine yace wal hikayatu allati rawaha alqadi iyad bi isnadihi an malikin wata kissa da imamu alqadi iyad ya ruwaito da cikakken isnadin shi daga malik fi qissatihi game da kissa imamu malik ma al mansur tare da ainihin sarki mansur wa annahu qala li malik shi ainihin sarki mansur ya ce wa malik ya aba abdullahi ya baban abdullahi astaqbilu alqiblata wa ad'u am astaqbilu qabra am astaqbilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin idan zan ainihin wato in na ziyarci kabarin annabi in na gama ziyara zan fuskanci alqibla ne in yi addu'a ko ko zan kalli kabarin annabi ne in yi addu'a din faqala wai sai imamu malik ya ce walima tasrifu wajhaka anhu dan me zaka kauda fuskarka daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika adam a halin shine ainihin shi annabi sallallahu alaihi wasallama da shine kai din nan zaka samu tsanantuwa Allah ya biya ma bukata kuma shine ainihin wato tsanantuwar da babanka annabi adam ya kama Allah ya gafarta mai zunubin shi kun ga ja ya faɗo ja ya ɗauka asalin matsalar annabi adamu dangane da tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan matsala hadisi ne ya zo da ita maudu'i wai lokacin da annabi adam ya wannan laifi sai ya ce wa annabi sai ya ce wa Allah ya Allah ina roƙonka dan darajar annabinka annabi Muhammad ka gafarta mini sai Allah ya ce ya kai ka san wani Muhammad cikin halitta ta tun ban halicce shi ba sai ce ai na ga ka rubuta sunanka ne ka gwama da sunan shi a jikin al'arshi shi yasa na san babu wanda zaka gwama sunanka da nashi sai wanda yake da daraja a wurinka sai Allah ya ce to je ka an gafarta maka dan daraja annabi din waɗannan hadisai duk hadisai ne na hayaniya amma tun da kasashen mu ba a san ilimi na mustalahil hadis ba shikenan to karatun hadisin ma saboda masifar da ake ciki ba a iya ba a kasashen mu fa ba wai a tantance wannan ya inganta wannan bai inganta ba wannan da ya inganta me ma'anar shi menene ai wani hadisi ne zai ƙara fassara shi da wani hadisi yake karo balle ai kokarin tawfik ai kokarin hada tsakanin su duk baki ɗaya wannan matsalolin baki ɗaya ba a ma taɓa jin labarin su a karkarun mu ba Allah ya kiyaye to shine wannan hadisin shine kuma ya haifar da wannan bid'ar da aka kaga wa Imam Malik Imam Malik bari'i ne daga wannan ba abinda Imam Malik ya hada shi da wannan bai fade ta ba faufau to shine yace wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam ila Allah yawmal qiyama alhali shi annabi shine tsanantuwarka kai sarki Mansur da kuma babanka Adam har zuwa tashin alkiyama balistaqbilhu wai sai imam malik ya cewa sarki mansur ka kalli kabarin annabi kai addu'a wastashfa bihi kuma ka nemi ainihin wato ceto ka nemi Allah ya warkar da kai saboda ainihin shi ko kuma ka nemi ainihin wato ceto saboda darajar shi yushaffi'uhu Allah fika ma'ana ka nemi Allah ya saka ka a cikin ceton shi Allah zai ainihin bashi ceton naka sai malam ya ce fahadihin riwaya ba'ifa wannan riwaya mai rauni ce au mawdu'a ko kuma ma kaga ta aka yi wa hadha huwa sahih annaha mawdu'a in ka karanta wannan littafi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah daga shafi na 121 zuwa 124 di ya tattauna mas'ala akan wannan ainihin kissa sanadan wa matanan cewa bata inganta daga Imam Malik ba mun gane wannan ko imamu malik wanda ya fi kowa taka tsantsan dangane da matsaloli na aƙida cikin al'a'immatul arba'a yaushe zai ba da fatawa da irin wannan abu ran nan muke karantawa imamu malik allah ya ƙara mishi yarda ya ba da fatawa ainihin ya hana mutanen madina yawan shiga da komowa wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta wannan mako da ya gabata to yaushe imam malik kuma zai dawo yana ainihin cewa wai ka fuskanci kabarin annabi ka yi addu'a ka'ida a cikin addinin musulunci ba a fuskantar kabari ana yin addu'a in za a ainihin yi addu'a ko da ga mamaci ne juyawa ake a kalli ainihin alƙibla kamar mu anan sai a ce gabas mun gane wannan da kyau ko wannan ita ce shari'a wadda take daidai li'anna fi asa'a li'anna fi isnadiha man yuttahamu yace abin da yasa muka ce wannan ainihin riwaya mai rauni ce ko kuma ma kaga ta akai saboda a cikin isnadinta akwai wanda ake tuhumar shi da ƙarya shine Muhammad ibn Humayd Muhammad dan Humayd wa man tujhalu haluhu akwai kuma ma wanda ba a san halin shi ba mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ɗayan waɗannan illoli kowanne sun hukuntar da ainihin a tunkuɗa wannan ainihin kissa kenan na farko dai an samu ainihin wanda yake muttahamun ana tuhumar shi da ƙarya sannan kuma ga wanda ainihin ake ganin ba a ma san shi ba duk sanda aka ce ba a san shi ba ma'ana malaman hadisi ba su san shi ba ونص أحمد أنه يستقبل القبلة إمام أحمد يكاو نسي أكن شوى إن كجي كيوى النبي صلى الله عليه وسلم سلم إن ذاك وسيدنا أبو بكر دا عمر الدعاء كما يدى مكي بياني ما قلن دا سيقباتا توبا قبر إنس ذاك كلا بسيك جويا كلا القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ɗakin da kabarin annabi yake ciki sai ya zama daga hannunka na hagu li'alla yastadbirahu dan kada ka baiwa ainihin ɗakin baya wa zalika ba'da tahiyyatihi wa salami alaihi wannan kuwa mutum zai ne bayan ya je yayi gaida annabi yayi mishi sallama sai kuma ka zo kai wa Abubakar sallama kai wa Umar sallama sannan sai ka juya sai ka kalli alƙibla sai ka ɗaga hannu ka yi musu addu'a ma'ana Allah ya ji kan sayyidina Abubakar Allah ya ƙara mishi yarda Allah ya ji kan sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda shigen waɗannan addu'o'in za ka yi amma ba wai kai ka roƙi Allah ya baka wani abu a wurin ko kuma Allah ya ba wani wani abu a wurin ba fa zahiru hadha annahu yaqifu lid-du'a ba'da salam zahirin wannan magana ya nuna bayan mutum yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama zai kuma koma ainihin yayi sallama ga kabarin sayyidina Abubakar da Umar kuma ya tsaya yi masa addu'a wa zakara ashabu malik annahu yad'u mustaqbilan mustaqbilan al-qibla almajiran imam malik suka ce ai mutum zai yi addu'a din nan yana mai ainihin daga hannun shi yana mai fuskanta alƙibla yuwallihi zaharahu ya baiwa ainihin wato kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama baya ya fuskanci alƙibla wa bil jumla yace a takaice dai faqad ittafaqa al a'immatu ala annahu idza da'a la yastaqbilul qabra dukkan malamai dinnan sun hadu akan cewa in mutum ya zo zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a ba zai fuskanci ainihin kabarin ba a in zai wa ainihin sayyidina abubakar da umar addu'a ba zai fuskanci ainihin wato kaburbukan su ba ko kabarin annabi din wa tanaza'u hal yastaqbiluhu inda salami alaihi amla inda ma malamai suka yi sabani suka yi jayayya shine shin a wajen yi wa annabi sallama ɗin ma mutum zai fuskanci kabarin ne ko kuwa ma zai fuskanci alƙibla ɗin al'imamu abu hanifa sai ce ai ko ka zo yin sallama ɗin ma za ka tsaya ka fuskanci alƙibla ɗin ne in ma ka zo yin addu'a alƙibla za ka kalla da imamu malik da imamu ahmad da imamu shafi'i su ne suka ce a'a wajen yin sallama za ka fuskanci kabarin ne amma wajen addu'a sai ka fuskanci alƙibla mun fahimci wannan da kyau to wannan shine abin da yake daidai insha Allah duk waɗannan bayanai suna nan cikin wannan littafi ka'idatul jalila da kuma littafin ahkamul janaiz wa bid'aha wa min al hujjati fi zalika yace daga cikin hujjar da su suka dogara da ita na cewa za a kalli kabari din ayi addu'a ma ibn zabala wa huwa fi akhbaril madina maganar da ibnu zabala ya ruwaito a cikin littafin akhbarul madina عن عمر بن عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان aka ce ya ruwaito wannan kisa daga Umar dan Harun shi kuma daga Salamatu dan Wardan sai ce wahuma saqitan dukkanin su mutanen banza ne an tunkuɗe su gefe guda ma'ana sai da aka fara maka takhrijin isnadin tun ma kafin a zo ga doran mata ne qala yace ra'aitu Anas ibn Malik yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan ainihin wato salamatu dan wardan wai ya ce ya ga anas dan malik yana zuwa ya ne wa annabi sallama summa yasnidu zaharahu ila jidaril qabri sannan sai je jingina bayan shi da ainihin katanga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama summa yad'u sannan sai zo ya addu'a mun gane wannan ko to wannan ainihin kissa ba'ifiya ce kwarai da gaske mun gane wannan ko ko kuma ta zama mawdu'iya don duk sanda aka ce fulanun saqit ai matruk ko munkar ko zahibul hadith ko yasruqul hadith duk waɗannan istilahat din sune muke ta tattauna a wannan makon duk ma'anar su daya fulanun saqit ai fulanun matruk duk ma'anar su daya ba a karban magana wanda aka ce saqit mutumin banza ne an yi watsi da shi ko kuma ya tuntube ya zube to sai a dawo kuma mas'alar da ake tattaunawa ita ce dangane da ainihin wannan asari na tattaɓa kunan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga wani ya tsaya akan kabarin annabi yana addu'a shine sai malam ya ce وفي الحديث دليل على من إشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم أتكم وانا حديثي وانا شي وانا تتبقون النبي صلى الله عليه وسلم يفأي كما يكاوش لغا كاكنشي yana nuna mana cewa ashe bai halatta mutum ya kulla sirdi ko ya biya kuɗin jirgin sama ya ce ya tafi ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba inda nufin masallacin ne ya halatta amma ka ce kabarin musamman ka tafi haka ce bai halatta ba tunda an ce duk inda kai wa annabi salati kai mai sallama Allah zai kai dan haka sai ka tsaya a garin ku sai kai amma an aikin haji ka je tare da cewa ka sani da za ka je aikin haji ziyarar ita kanta Madina da masallacin annabi din mustahabbi ne da za ka je aikin haji baki daya baka je Madina ba aikin hajjin ka yayi 100 bisa 100 duk malaman musulunci sun hadu akan haka inna ma ziyarar Madina mustahabbi ne duk ibada dan an cire mustahabi a cikin ta ba ta ɓaci balle ta kawo kabli ko ba'ad ko kuma aikin hajji ne ta kawo yanka dabba mun fahimci wannan da kyau don haka da za ka je aikin hajji baki ɗaya ka dawo baka je madina ba aikin hajjin ka yayi yana nan cikin iziya shi ma yace ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ziyarar madina yace mustahabbi ne ma'ana mustahabbi in baka je ba babu wani abu inna ma an fi so ka je to in za ka je sai ka je da nufin ziyarar masallacin annabi din ba da nufin ziyarar kabari din ba an fahimci wannan da kyau ko amma hadisi da aka kaga wai annabi ya ce man hajja falam yazurni faqad jafani wanda diye aikin hajji bai ziyarce ni ba ma'ana bai ziyarci kabari na ba to ya cuce ni a'a waɗanda suka kaga wannan hadisin sun cuci manzon Allah saboda sun mai ƙarya hadisin ƙarya ne wannan wa ila ghairihi min al-quburi wal mashahid kuma wannan ainihin wato hadisi ya nuna cewa ba a kintsawa a tafi ziyarar wani kabari daga cikin kaburbuka ko kuma wata hubbare daga cikin hubbare na waliyai ma'ana ka ka yi tattaki gari gari i gari musamman ka tafi aka ce wannan ainihin bai halatta ba li'anna zalika min ittikhadhiha ayadan yace domin yin haka mayar da ainihin wato waɗannan wurare ne wuraren bukunkuna bal min a'zamil asbab al-ishraq bi ashabiha yace kai wannan ma na daga cikin mafi girman dalilan da ke sa ainihin wato a zo ana shirka ana hada Allah da bautawa waɗannan waɗanda ke cikin kaburbuka din shi yasa bai halatta kai haka ba in ka je Sokoto don wata bukata sai ka ƙara saka ziyarci kabarin Shehu Usman dan Fodiyo wannan mustahabbi ne gare ka ya halatta in ka je Kaduna sai ka ƙara sa sai ka je sai ka ziyarci kabarin Malam Bakar Gumi amma ka kulla sirdi daga nan musamman ta kanar ta Kano ka ce ka tafi ziyara kabarin Shehu dan Fodiyo ko Malam Bakar Gumi a Kaduna kai bid'a ko kai ne dan izala kama waka min ubadil qubur yace kamar yadda ainihin wato haka ya faru ga waɗanda suke zuwa bautar kaburbuka allazina yashudduna ilaiha rihal waɗanda suke daura sirdi suke tafiya zuwa waɗannan kaburbuka wa yunfiquna fi dhalika al-kathir min al-amwal kuma su ciyar da dukiyoyi masu yawa wajen yin wannan su kashe maƙudan kuɗi su je su yi waɗannan abubuwa وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور ba su da wata manufa ga yin haka sai dai kawai wai sun tafi ainihin su je su ziyarci kaburbuka din ne tabarrukan bitilkal kibab dan su je wai su samu albarka waɗannan ainihin kubba waɗannan gine-gine wal jidran da kuma waɗannan katangu da aka kewaye da ainihin wato na hubbare na kaburbukan waliyai da shehunnai fa waqa'u fi shirki wannan sai ja sai suka fada a cikin shirka to kaji wannan bayanin da aka yi kenan to sai malam yace هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين wannan ita ce mas'alar da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya Abul Abbas ya bada fatawa ma'ana mas'ala game da mutum ya tafi takanas ta Kano don ziyarar kaburbukan annabawa da salihai wa mashahidihim da kuma hubbaran su ونقل فيها اختلاف فيها اختلاف العلماء kuma ya kawo maganganu da sabanin da malamai suka yi fil ibaha wal man'i game da wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba famin famin mubihin wasu malamai suka halatta lizalika wasu daga ciki suka halatta akan haka ma'ana daga cikin su akwai waɗanda suka halatta suka ce ya halatta aje ziyara ainihin kaburbukan annabawa da waliyai da salihai musamman daga wani gari kai tsaye ka abi hamidin al-ghazali kamar imam al-ghazali wa abi muhammadin al-maqdisi da kuma abi muhammad al-maqdisi ibn qudama wa min mani'in haka kuma ibn taymiya ya kawo daga cikin maganganun waɗanda suka hana lizalika ga zuwa ainihin kaburbukan annabawa da salihai da waliyai da bayan Allah na gari don ziyara kabni batta kamar ibn batta wa ibn aqil da ibn aqil wa abi muhammad aljuwaini da kuma aljuwaini imamul haramaini wal qadi iyad da kuma al qadi iyad mai littafin ashifa wa huwa qawlu jumhur wa huwa qawlu jumhur wannan ita ce magana da mafi yawancin malamai suka yi nassa alaihi malikun imam malik ya kawo nassi akan haka wa lam yukhalifu ahadun min al a'imma kuma imamu malik da ya kawo nassi akan haka ya ce bai halatta a tafi musamman daga wani gari zuwa wani gari ko daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa da nufin ziyarar kabarin wani annabi ko wani shehi ko wani waliyi ba sai malam ya ce kuma ba a samu wani cikin limamai ya saba mishi ba wa huwa sawab wannan magana ita ce magana da take daidai ka ji maganar da ibnu taymiya ya kawo kenan wane ya ce bai halatta ba kamar wa kamar wane da wane wane ya ce ya halatta kamar wa kamar wane da wane ya ce abin da yake daidai shine waɗanda suka ce bai halatta din ba saboda annabi ya nuna rashin halacci din abin da ibnu taymiya yayi kenan sai suka yi mai kazafi suka yi mai sharri suka yi makirci suka kai suka komo ba dare ba rana ba hantsi ba almuru sai da suka ga sun yi wa ibnu taymiya makirci da sharrin cewa wai ya hana a ziyarci kabarin annabi qatalahumullahu anna yufakun فقام عليه فقام عليه بعض المعاصرين له sai wasu waɗanda suka yi zamani da shi sai suka miƙe ka subki kamar subki wa nahawhu da makamancan shi fa nasabahu ila inkari ziyara sai suka danganta cewa ibnu taymiya ai yana musun ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama mutlaqan kai tsaye wai kawai haka suka mishi wannan sharri tare da cewa subki din nan da ya zo ya ba da labari da tarihin ibnu taimiyya da ƙarerayin da ya ɗibo a lokacin da subki lokacin da subki mutumin ƙasar masar ne lokacin da ibnu taimiyya ya rasu a wannan ranar subki yana ƙasar su ƙasar masar amma sai zo ya rinka ba da labarin ya gan shi ya ji ya ce kaza ya ce kaza ƙarerayi na banza da wofi haka suke mafi yawancin irin waɗannan sufaye da kake gani ba su ƙaunar Allah ba su da insaf akan magana in sun tashi wana kaza ya ce eh to a tsaya abin da ya ce abin alhamdulillahi rabbil alamin mu mun mallaki littafan ibnu taymiya duk wani littafi nashi da za a ce ya ce kaza alhamdulillah mu muna da wannan littafin shi yasa babu abin da zaka zo ka ce ibnu taymiya ya ai kaza ya ce sai mu duba sai mu ce ai ga yadda maganar take ba yadda ka faɗi ba in ka ce ibnu taymiya ya ce kada a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce ƙarya kake ibnu taymiya ma yana da littafi wanda ya sa mishi hukumu ziyara hukuncin ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna sunna ce ga yadda ake ga ladubban da ake ga ladubban da ake ya nuna maka duk baki daya sai ya ce amma bai halatta in ka je ka roki annabi wani abu a wurin ba bai halatta in ka je ka faɗi kai sujuda ba bai halatta in ka je kai kaza kai kaza yace amma ga abubuwan da suke sunna gare ka kai wanda ya faɗa haka tsakani da Allah ayi insaf ayi adalci ya hana ziyarar ne ko ya ce ga yadda za a yi ne cewa ya ga yadda za a yi to a rinka jin tsoron Allah mana to wannan subki ya tashi waɗannan maganganu sai aka samu wani cikin ainihin almajiran ibnu taymiya ibnu abdul hadi sai yayi littafi ya sa mishi asarimul manki firraddi ala subki yayi fata-fata da subki gaba ɗaya littafin ya kai girman wannan ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila to shi yasa duk mas'ala da zaka zo kai wa ibnu taymiya sharri ko muhammad ibnu abdul wahabi sai a ga cewa akan wannan mas'alar da kai musu sharri suna da littafi da suka rubuta kuma sabanin abin da kai kake faɗi ibnu taymiya saboda matukar kaunar da yake wa manzon Allah fa aka zagi manzon Allah a zamanin shi yace wallahi tallahi ba zai zauna ba sai in an kawo kan wannan kirista da ya zagi annabi ko kuma wannan kirista a zo da shi ya musulunta haka aka yi ta ɗauki ba daɗi sai ya zo ya rubuta littafi ma sai ya sa mishi asarimul maslul ala shatimin rasul ya ce ai ma zararren takobi ne a kan wuyan duk wanda ya zagi manzan Allah ko ya tuba ba a gafarta mai sai an kashe shi don Allah a ji tsoron Allah wanda ya wannan baya kaunar manzan Allah kenan sannan ga wannan littafi baki ɗayan shi ka'idatun jalila fit tawassul wal wasila ibnu taymiya yana nuna darajar da manzan Allah yake da ita yace hasali ma cikin annabawa da manzanni ma babu wanda ya kai manzan Allah daraja ya ce kai daga cikin darajojin ma ka sani da cewa a ranar gobe alkiyama babu wanda ya isa ya je gaban Allah Allah ya bashi damar ya yi ceto sai manzan Allah wata daraja ta wuce wannan kuma da za a ba manzan Allah aka ce cikin annabawa da manzanni ma ranar kiyama ba wanda ya isa ya je gaban Allah Allah ya bashi izinin yayi magana ko ya nemi ceto sai manzan Allah dan Allah mutumin da ya faɗa haka game da manzan Allah bai girmama shi ba to so ake sai ya ce manzan Allah shine Allah sannan ya girmama shi komai yana da matsayin shi mun gane wannan ko to haka duk wata matsala da za a ce ibnu taymiya ya ce kaza ko muhammad bin abdul wahab alhamdulillah duk mun mallaki littattafan su babu wata matsala da za a zarge su akai sai ni din nan da nake magana ina da littafi akai wanda zan ɗauko shi za a duba sai kaga cewa ƙarya ne abin da suka faɗi game da shi kuma in gaskiya ne a fito a waltafan shi na kadi kamar yadda mu muke waltafan sufaye mana ma'ana kamar yadda za mu zo mu ce tijjani ya ce a cikin jawahirul ma'ani wani ya ce a cikin kaza wani ya ce kaza a cikin kaza a ɗibo waɗannan littattafan nasa a zo a tona asirinsa mana idan miyagu ne ko ba haka ba to amma sai a ce ai ai sun ba sa ƙaunar annabi a to ya za a gane sai ba kai yanzu ibnu taymiya shekara shi 600 da wani abu da mutuwa ya za mu gane baya kauna annabi daga bakinka ba ku zamani ɗaya ba sai ka ce ai a cikin littafin shi gashi ya ce kaza sai a auna wannan maganar da mizanu shari'a shine alkitabu was sunnati sahiha shin wannan magana ta yi daidai da kauna annabi ko kin annabi mun gane wannan da kyau ko shi yasa ka rinka yin adalci ko baka son mutum ka yi adalci akan shi in ba Allah madaukakin sarki ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kiyayyar da kuke wasu mutane kada ta sa ku zalunce su ku ki adalci a kansu aka ce ku yi adalci adalci din nan shine yake abin da yake daidai mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai malam yake cewa wa huwa lam yunkir minha illa ma kana bi shaddi rahalin kaga ibnu taymiya bai hana ziyara kabarin annabi ba sai dai abin da ya hana shine manufar da zuwa ziyara din da ya zama da nufin a daura sirdi ta kanar ta Kano misali a tafi amma dan ka je Madina sai ka je ka ziyarce shi ibnu taymiya bai hana ba kama ankarahu jumhurul kama ankarahu jumhurul ulama'i kama yadda mafi yawancin malamai qablahu kafin ibnu taymiya su ma sun yi musun haka ba ibnu taymiya ne ya fara ba ga waɗancan abul abin nan menene imamul haramaini aljuwaini ga alqabi iyad mai littafin ashifa da kuke rubuta kuna shanyewa da da ibnu aqil da gasu da ibnu baffa duk manyan malamai ne sun yi musu akan wannan abu ibnu taymiya ma yazo inna ma ibnu taymiya ya dauki tutar wannan da'awan ne a zamanin kawai shi yasa yayi bakin jini akan haka dama duk sa'an da mutane suka ruruce suka narke a cikin bid'a kai ka zo za ka fada da ita sai a ce kai ne ka fara fada da ita ba a taba samu wanda ya fada da ita ba Allah ya shiryar da mu to shine sai mana yake cewa au au az-ziyarati allati yakunu fiha du'aul amwat ko kuma ibnu taymiya ya hana ziyarar da take ne akwai kira ko kuma ainihin wato bauta ga su mamata din wal istighathati bihim da kuma ainihin neman agaji da su fil a malmat a dangane da abubuwan da yake ainihin babu wanda zai iya su sai ga Allah ma'ana neman agaji akan abin da su waɗannan mamata ba za su iya ba to ibnu taymiya yace wannan bai halatta ba wannan zai zama almalmat ko almalamat ma'a ma yanzammu ila zalika min anwa'il munkirat yace tare da kuma irin ainihin abubuwan da suke hadawa na munanan abubuwa wajen ziyara din su ibnu taymiya ya hana ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها kuma daga cikin dalilan shari'a waɗanda za su nuna maka bai halatta a ɗaura sirdi a tafi wani gari ziyarar kaburbuka da makamantansu na wurare masu daraja ba hadisin da ma akhrajahu ma akhrajahu fi sahihaini hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi a cikin ainihin littattafansu masu inganci عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد kar ku ɗaura sirji ku tafi kowane wuri ko kowane masallaci ziyara sai dai masallatai uku masjidi haza manzan Allah ya ce wannan masallaci nawa wal masjidil haram da kuma masallaci mai alfarma wal masjidil aqsa da kuma masallacin birnin Qudus waɗannan su ne kawai ma'ana ko Madina din zaka tafi sai ka tafi da nifin ziyarar masallacin Annabi din ba kabarin shi ba in ya so daga nan masallacin sai ka kuma wuce ainihin wato ziyarar kabarin nashi fadakhala fi zalika shaddaha li ziyarati al-qubur wal mashahid yace to kaga anan da wai shiga da tafiya don ziyara ainihin wato kaburbuka ɗin da kuma ainihin wato tafiya don ziyara ainihin wato hubbare hubbare da na annabawan da na waliyai ya ce duk baki ɗaya sun shigo cikin wannan hadisi fa'in ma an ya kuna na hayan ko dai ya zama wannan hadisi yana hani ne wa'in ma an ya kuna na fayan ko kuma yana korewa ne cewa ainihin wato kada a yi na fayan lil istihbab cewa in an yi babu laifi amma an kora mustahabbancin ne ma'ana ko dai ya zama wannan hadisi ya hana ziyarar wasu kaburbuka ko kuma wasu wurare masu daraja ne akan hakan an yi za a samu zunubi kenan ko kuma ya zama wannan hadisin yana nuna cewa in kayi din ya halatta amma kuma ba za ainihin wato ka samu lada ba to sai ce wa qad jaa fi riwayatin an samu ainihin a cikin wata riwaya fi sahihi wadda ta zo a cikin bukhari bi sigatin nahyi da siga ta ainihin hani mun gane wannan ko don ana yana cewa ne la tashuddur rihalu la tashuddur rihalu to a wani wuriya la tushaddur rihalu la tushaddur rihalu ita ce yake magana ba a ɗaure sirdi a tafi zuwa ainihin wani wuri ko masallaci don ziyara sai dai waɗannan masallatai uku wannan yana ba da labari ne ba a yi ko to sai ce akwai riwayar da ta zo da siga ta nahayi as-sarih hani qarara fata ayyana an ya kuna linnahi don haka wancan da annabi yake cewa ba a yi din to ya ayyana ya zama wajibi a fasara shi da cewa hani annabi yake nufi mun gane wannan ko tare da cewa a cikin wannan namu nuska din mu ya zo da la ta shuddu din ne hani din ne ولهذا فهم منه الصحابة yace saboda ainihin haka sahabbai suka fahimci alman'a cewa an hana annabi ya hana aje ziyarar wani wuri mai daraja ko mai albarka kama fil muwatta kamar yadda yazo a cikin ainihin muwatta ta Imam Malik wa sunan da kuma ainihin kutubu sunan ma'ana sunan Abi Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Baihaqi da Darumi da Sa'id ibn Mansur da makamantansu an basrata ibnu abi basra ibnu abi basra daga basra dan abi basra al-ghaffari annahu qala li abi huraira wannan mutum yana cikin tafiya sai ya gamu da abu huraira wa qad aqbala min at-tur abu huraira ya dawo daga ziyarar dutsen ainihin tur inda Allah ya magana da annabi Musa sai ce law adamtuka qabla an takhruja ilayhi da na riske ka a gida ana ku nuskan me yazo adraktuka to nan yaso adamtuka amma adraktuka din shine riwaya sahihiya law adraktuka da na riske ka a gida kabla an takhruja ilaihi kafin ka fita ziyarar wannan dutse lama kharajta wallahi da ban baka ka fita ba ashe ya fahimci cewa ba sai lallai kabari ba kenan har wani wuri mai daraja an hana ziyara ko sai ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu na ji manzon Allah yana cewa la ta'amalul matiyya illa ila salasati masajid ko la tu'malul matiyyu illa ila salasati masajid bai halatta a ɗaura sirdin raƙumi a ɗora mishi a tafi ba zuwa ziyarar wani wuri sai ɗayan masallatai guda uku almasjidil haram masallacin makka wa masjidi haza da wannan masallaci nawa wal masjidil aqsa da kuma masallacin qudus kan kun ga sai kafa hujja da wannan hadisin tare da cewa abu huraira ya fita ya je wani wuri ne mai daraja ashe sahabbai sun fahimci cewa da wani wuri mai daraja da wani masallaci mai daraja duk an hana ka ka daura sirdi musamman dan ziyarar sai dai waɗannan masallatai guda uku warawal imam ahmad wa umar bin shubba fi akhbar al madina bi isnadin jayyidin an qaza'a imam ahmad da umar bin shubba sun ruwaito shi umar bin shubba ya ruwaito ainihin a cikin littafin shi akhbar al madina imam ahmad kuma ya ruwaito a cikin ainihin littafin shi al musnad an qaza'a qaza'a yace قال أتيت ابن عمر ناجي ورن عبد الله دان عمر فقلت سينتي دشي إني أريد الطور ni fa ina son ne in fita zuwa ziyara ta ainihin dutsen tur ai daraja ta kai ga daraja tunda Allah ya ce wattini wa zaitun wa turi sinin Allah ya rantsuwa da dutsen ai yana da daraja ko to wannan mutum ya ce ni ina son zan je in ziyarci wannan wuri fa qala sai ya ce inna ma tushaddu rihalu ila salasati masajid ai ana ɗaura sirdi ne a tafi ziyarar masallatai uku kadai al masjidul haram wa masjidul madina wa masjidul madina wal masjidul aqsa yace da masallacin makka da masallacin madina da masallacin qudus fada an ka tsor yace ka bar wannan ziyara ta tsor da kace zaka fala ta atihi kada ka je in ji wa kenan in ji abdullahi dan umar gashi shi ma abin da ya faɗi kenan to warawa ahmad wa umar bin shubba aidan an shahar ibn haushab imamu ahmad da umar dan shubba har wa yau sun ruwaito daga shahar dan haushab za mu ji kuma wannan wani ainihin wato asari ne ko hadisi wanda kuma za a ji yana karo da wancan a wajen ma'anar shi tare da cewa da ahmad da ibn shubba din su suka ruwaito shi amma kuma bai inganta ba shi kuma dama an kawo ne don a bayyana haka kala yace shi ainihin shahar ibn haushab dama mutum ne shahararre wajen rauni wannan shi shahar din mun gane wannan ko mutum ne wanda yake ajma'u ala da'afihi malamai sun hadu akan cewa mutum ne mai rauni dan haka shahar ne wajen ainihin raunin nashi ba qala yace sami'tu aba sa'id naji abu sa'id wa zakara indahu salatu fi aka ainihin wa zukira indahu salatu fi aka faɗi yin sallah menene hukuncin yin sallah a zuwa aje ai sallah a wajen dutsen tsoro faqala sai wai aka ce sai abu sa'id ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yanbaghi lil mutiyyi an tushaddu rihalaha ila masjidin yubtagha fihi salata aw yubtagha fihi salatu ghayra al masjid al haram yace bai halatta a ɗaura sirdin raƙumi a tafi wani masallaci da ake fatan a yi sallah a samu albarka a wurin ba sai masallacin ainihin wato hurmi wa masjidi hadha wal masjid al aqsa da kuma ainihin masjid al aqsa ma'ana wannan ainihin hadisi tare da cewa ainihin gashi shi ma kamar yana mara wancan bayani amma zo da wata mas'ala wa dhukira inda salatu fi tur har inda yace yubtaga fihi salatu ghayra al masjid al haram shi ma ya ainihin kididdige waɗannan masallatai uku ne amma wannan hadisi za'ifi ne saboda kasancewa wannan shaharu a cikin shi wancan ya isa musulmi su aiki da shi wanda ya zo cikin bukhari da muslim da sauran musnad da makamantansu shi ma mukharrijin gashi sai ce za'ifun rawahu ahmad fil musnad al hadith raqam yace imam ahmad ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 11609 juz'i na hudu daga cikin ainihin a cikin musnad na abi sa'idin sai yace fi isnadihi shahr ibn haushab muttaribul hadith ma'ana mutum ne wanda yake baya da tabbas wajen riwaya hadisi hadisin shi da'ifi ne fa abu sa'id yace to kaga anan sai shi abu sa'id ja'ala tur mimma naha an shaddir rihal ilaihi ya sanya tur din dutsen tur din shi ma yana daga cikin ainihin wuraren da aka hana a daura sirdi a tafi ziyarar su ma annal lafz alladhi zakarahu inna ma fihi nahya an shaddiha ila almasajidi tare da cewa lafazin hadisin da ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana nuni ga cewa an hana zuwa ga masallatai ne ko amma kuma sai fahimci ai masallatai din ba saboda darajar su ake ziyarar su ba to duk wani wuri ma da ake gani mai daraja ai darajar shi bata kai darajar masallaci ba ko to aka hana ziyarar duk wani masallaci mai daraja to haka sai waɗannan masallatai guda uku na Makka da na Madina da na Kudus ko to haka duk wani wuri mai daraja ko mai darajar shi ba zai kai darajar masallaci ba don manzon Allah ya ce wurare waɗanda Allah ya fi so su ne ainihin masallatai tare da haka amma aka hana ziyarar duk wani masallaci wanda ya zama ba ɗayan waɗancan masallatai uku ba to duk wani wuri mai daraja bai kai darajar su ba don haka bai halatta a je ziyarar shi ba waɗannan matsaloli na aƙida wallahi wajibi ne mutane su taka tsantsan da su in ba haka ba ta hanya haka shirka za ta sake samu ta lallabu Allah ya kiyaye fadalla ala annahu alima anna ghayra al-masajidi aula bin nahyi sai wannan ainihin hukunci na abu sa'id yake nuni ga cewa ashe wasu wuraren waɗanda ba masallatai ba masu suka fi cancantar da a hana inda ya zama an hana zuwa masallatan ma da ba waɗancan guda uku ba ina fatan mun gane wannan wattu inna ma yusafaru man yusafaru ilaihi li fadilatil buqa'a ai shi turi sinin din nan duk wanda zai ziyarce shi zai dai ziyarce shi ne saboda falalar wannan wuri ko wa anna Allah ta'ala sammahu wadi kuma Allah ya kiraye shi kwari al-muqaddas wanda yake ainihin mai tsarki wal buqatil mubaraka kuma Allah ya kiraye shi ainihin filin wuri mai ma'ana shi turu sinin din nan me zai sa aje ziyarar shi saboda kasancewar ainihin Allah madaukakin sarki sammahu al-wadil muqaddas Allah ya kira shi kwari mai tsarki wal buqatil mubaraka kuma ya kiraye shi ainihin wato wuri mai albarka wa kallama Allah Musa hunaka Allah ya magana da annabi Musa a wannan wuri ai abin da zai sa ka ziyarce shi kenan ko to amma gashi waɗannan sahabbai suka fahimci duk da albarkar nan tashi yana cikin wuraren da manzon Allah ya hana a ziyarce su don albarka sai manzon Allah ya baka izini zaka je wuri ka samu albarka wa hadha zahirun la yakhfa ala ahadin mimman yaqulu bi fahwa al-khitabi wa tanbihiha yace wannan zahiri ne a sarari ba zai koyu ba wannan fahimtar ba za ta koyu ba ga duk wani wanda yake daga cikin malaman ilimin usulul fiqh wanda yake bada fatawa da fahwal khitab ma'anar fahwal khitab shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ainihin ya hana a ziyarci wani wuri duk albarkashi duk darajar shi in ba ɗayan waɗannan masallatai guda uku ba to in ya zama haka masallaci ɗakin Allah wurin bautar Allah za a je wannan gari a je a yi ibada manzan Allah yake kada a je in dai ba ɗayan waɗannan masallatai uku ba to ashe wani wuri saɓanin wannan saɓanin masallaci da za a je ziyara shi ya fi cancanta da ainihin a hana kenan to shine fahawa na wannan magana ma'ana idan ainihin na ce in ka zo makaranta za a koya maka karatu menene abin da ake fahimta a wannan magana in baka zo ba fa za a koya maka ba eh wannan mafhumul mukhalafa wannan ainihin yana magana akan ainihin fahwal khitab abin da za a fahimta daga maganar shine ma'anar su ɗaya da wancan me ake fahimta daga wannan magana in ka zo makaranta za a baka karatu in baka zo ba ba ba za a baka ba ko da ba a faɗa haka ba to aka ce masallaci ya fi ko ina daraja amma annabi ya ce in ba na makka ko na madina ko na kudus ba kakka tafi ziyara to me ake nufi kenan ashe duk wani wuri mai daraja shi ma ana nufin kada ka ziyarce shi tunda ya zama masallaci ma aka ce kada ka ziyarta an ba waɗannan ba yace wa humul jumhurul a'immatil arba'a yace su ne mafi yawancin ainihin limamai guda hudu din nan su suke bada fatawa da fahwal khitab da kuma tambihi akan shi wa atba'ihim da kuma ainihin mabiyansu wa atba'uhum da mabiyansu wa lihadha lam yujibu ala man nazara an yusafira ila asari nabiyyin min al-anbiya'i aw ila quburihim aw ghairi quburihim al-wafa bidhalika dan haka baki ɗayan limamai guda hudu din nan da imamu ahmad hanifa da imamu malik da shafi'i da imamu ahmad bin hanbali dukkan su baki ɗaya ba su wajabta wa duk wanda ainihin wato yayi nazari yayi alkawari yayi bakance cewa zai tafi ainihin wato zai ziyarci wani gurbi wani wuri da wani annabi ya zauna ko kuma wani kabari na annabi ko wani wuri daga cikin kaburbukan masu daraja ba su wajabta mai cewa sai ya je wannan wuri ba ma'ana da za ka ce lillahi alayya an azura kabran nabi sallallahu alaihi wa sallama na ɗora wa kaina bakance tsakanina da Allah in Allah ya biya min bukata kaza zan tafi in ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk limamai hudu din nan ba su ce wajibi bane akan ka sai ka je sai suka ce mustahabbi ne in ma masallacin Annabi din ne kai ainihin alkawari akan haka aka ce mustahabbi ne ka je da sallaci sai ka zauna an ka zauna kai sallah a masallacin anguwa ku tayi ka ce ka yi alkawari tsakaninka da Allah in ka samu bukata kaza za ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce bai halatta ba ka yi haka amma in masallacin ne ka ce ka yi alkawari tsakaninka da Allah in bukata kaza ta biya za ka tafi ka je ziyarar masallacin aka ce mustahabbi ne shi ma ka je din da za ka zauna kai wannan sallah a masallacin anguwar ku ta yi ba kan can ka yayi bal law safara ila masjid quba min baladin ba'idin lam yakun hadha mashru'an bi ittifaqil a'immatil arba'a aka ce da a ce mutum zai yi tafiya tun daga wani gari mai nisa ya je ya ainihin wato ziyarci masallacin Quba ba shine masallacin da Allah ya yabe shi ba yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin wannan masallaci akwai wasu mutane waɗanda suke son tsarki kuma Allah yana son masu tsarki to wannan da za ka tafi takanar ta Kano daga garinku ka ziyarci wannan masallaci to a shar'ance baka bi abin da shari'a ta ce ba kuma wannan duk limamai guda hudu na mazhabobi sun haɗu akan haka ma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana ya'tihi kullu sabtin rakiban wa mashiyan tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin zuwa wannan masallaci duk ainihin mako ko a haye ko kuma a tafiye ai a gari ɗaya ne wannan a cikin madina ne daga anguwa zuwa anguwa ne kamar yanzu kai kana nan muciya waccan makabarta da ke hayin ojo ko wadda ke ainihin dogarawa ko wadda ke kaza duk a gari ɗaya ne a anguwa ɗaya za ka iya zuwa ka ziyarci wannan makabarta amma ka tashi daga wani gari ka tafi wani wuri shine aka hana ka to annabi yana tasowa daga masallacin shi na madina ya kai ziyara masallacin kuba mun karanta wannan anan a cikin sahihul bukhari to daga madina abin nan kuba anguwa ce a cikin madina wannan ya halatta amma da a ce kuba din yana wani wuri ne gari to kai bi halatta ainihin ka tafi daga wani gari ba matsalolin tauhidi sai ka bi a hankali in ba haka ba sai kafa ta zame wa in kana fi wujubil wafa'i bi nazar itiyanihi khilafun wal jumhur ala annahu la yajib yace ko da yake dangane da ainihin wajabcin cika wannan bakance na cewa in mutum ya bakance akan cewa zai je ainihin masallacin quba yayi sallah anan masallacin quba ake magana mutum ya ce ya yi alkawarin zai je masallacin kuba ya sallah ko ya zai je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallah ko masallacin makka ko na kudus to wannan ainihin akwai saɓani dangane da malamai ganin cewa shin wajibi din ne ko ba wajibi ba wal jumhuru ala annahu la yajibu amma mafi yawancin malamai suka tafi akan cewa ba wajibi bane wa qad sarraha malik wa ghayruhu imam malik da wani da wani daga cikin malamai sun fito karara suka ce bi anna man nazara safara ila almadinatul ila almadinatin nabawiyya wanda yayi bakance zai tafi zuwa ainihin madina annabi sallallahu alaihi wasallama in kana maqsuduhu salatu fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallama aw fa bi nadrihi in ya zama manufar tafiyar shi shine yaje yaje yayi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya cika wannan bakance nashi wa in kana maqsuduhu mujarradu ziyaratul qubur mujarradu ziyaratul qabri in ko manufar shi ita ce je ziyarci kabari din kawai min ghairi salatin fil masjid ba tare da yayi sallah a masallacin annabi din ba lam yafi bi nadrihi ba zai cika wannan bakancan nashi ba mun fahimci wannan da kyau qala yace imam malik ya ce li annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala saboda annabi ya ce la tu'malu al-matiyu illa ila salasati masajid bi halatta a daura sirri a tafi ko ina don yin ainihin wato sallah ba ko ziyara sai dai masallatai uku masallacin maka ko na madina ko kuma na kudus to akan haka ashe in ka tafi da niyyar ziyarar masallacin annabi ya halatta ka tafi ka je ka cika bakancanka amma inda nufin ziyarar kabarin ne ba da nufin kai sallah a masallacin ba bai halatta ka je ka cika ba ذكره إسماعيل بن إسحاق آه ابن إسحاق في المبسوط يتي إسماعيل بن إسحاق يفد وانا مغانا أتكل لتافن شاء المبسوط ومعناه في المدونة أقوى إلو وانا مغانا تنانا أتكل مدونة تتن قاسم والجلاب دقوما لتافن جلاب وغيره ما دما وصل لتفايد من كتب أصحاب مالك دقتكل لتتفن مبيا مذهب مالك وبالجملة أتكيتدي فقد تنازع العلماء في جواز شد الرحال شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة أتقيتي كسنتي ومعلمي سني جايا سني أساقاني جمدا halaccin a tafi wasu masallatai ko gurare masu albarka da daraja don ziyara saɓanin waɗannan masallatai guda uku fal jumhuru alal man'i mafi yawancin malamai suka ce an hana wa ta'ifatun min almutaakhirina ala aljawazi wasu bangare daga cikin malamai da suka zo daga baya baya su suka ce ya halatta fastihbabu shaddi rihal ila alquburi wal mashahid wat taqarrub bihi ila Allah kama zannahu as-subki wa ghayruhu yace cewa mustahabbi ne a daura sirdi a tafi ziyarar kaburbuka ko hubbara hubbare ko kuma neman kusantuwa zuwa ga Allah saboda yin wannan aiki kamar yadda imamu subki da wasu daga cikin malamai suke tsammanin haka ƙaulun mubtada'un wannan magana ce wadda take kago ta akai a cikin musulunci mukhalafun lil ijma'i qablahu kuma ta saba wa ijma'in da al'umma musulunci suka yi kafin shi subki din yazo ma'ana da shi su biki da malaman da suka faɗi haka sun saba wa ijma'in al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'an nan sai malam ya ce wal ahadisin lati ihtajja biha ka hadis man zarani ba'da wafati ka annama zarani fi hayati ya ce hadisan da shi subki ya kafa hujja da su kamar hadisan da ainihin suke cewa wai annabi ya ce man zarani wanda ya ziyarce ni ba'a da wafati bayan mutuwata faka anna ma zarani fi hayati to kamar ya ziyarce ni ne ina da rai irin waɗannan hadisai in baka je kayi karatu na ilimin hadisi ka samu kafa ka tayi zurfi a ciki ba in aka karanta maka kuma aka ce maka ƙarya aka yi wa annabi sai ka ce to ina ƙaryar take me da muni din anan duk abin da kuma baka da ilimi akan shi haka abin yake sai baka nike ya daga maka karfe na mashin ko na mota sabo kar kana ganin shi yana kyalli sai ya ce ya mutu amma kai ba ka ga mutuwar ba dan ga kyallin kana gani na taba gaya muku akwai karfe a jikin keken ɗinki paleti wanda suke cewa koshiya wannan karfe yana ƙara mutuwa yana ƙara kyau yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli duk sanda kai ba tela bane ƙwararre in ka gan shi yana haske yana kyalli din nan sai ka ɗauka cewa sabo ne amma ƙwararren tela yana ganin shi haka yayi kaifi yana kyalli nan sai ce ai wannan ya mutu kana sa shi zai ta yanke maka zare mun fahimci wannan to in kai ba tela bane ƙwararre ko kuma ɗan dagajin teloli ne kana gani shi kenan sai ka je sai a buga maka shi a haka sai ka ga wanda yake tsoho da tsatsa irin wannan faleti din sai ka ga an ce kai wannan faleti yana da kyau sai ka gashi da tsatsa kuma to duk abin da ba fannin ka bane wallahi tallahi haka yake waɗannan hadisai na ƙarya da kake gani sai ka sai ka ce to wai ina raunin yake a nuna maka raunin ai ba za ka gani ba with your naked eyes idanuwanka waɗannan dinnan jajazir ba za su ganin maka ba ba ido ne yake gani ba basira ce take gani ba basur ba ne albasira ce take gani ko mun fahimci wannan a in ba haka ba to ya za a yi sai kaga malami makaho ne amma sai ga ya bada fatawa da cewa ai wannan hadisi ba'ifi ne ai ba da ido ne ake gani ba a ilmance ne abincin da ya sani a ilmanci sai gane kaza ba daidai bane shine gashi yace wannan hadisi mawdu'i ne gashi a cikin takhriji yace ka duba ainihin iqtida'us siratal mustaqim na ibnu taymiya shafi na 401 a tsohuwar nuskha kenan لابن تيمية فقد بين رحمه الله علل الأحاديث التي وردت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عنها ابن تيمية ɗaya bayan ɗaya ya ɗauko duk wasu hadisai da wai ake cewa annabi ya ce a ziyarci kabarin shi sai ibnu taymiya yace kulluha kadhiba mawdu'a makdhuba mawdu'a yace dukkan su hadisai ne ƙarya ne kaga su aka yi to sai mu dawo cikin matani din sai shi a Sheikh Sulaiman yace irin waɗannan hadisai wai annabi ya ce wanda ya ziyarce ni bayan na mutu kama ya ziyarce ni a rayuwata ne wa nahwiha da makamantansu la yasuku minha shay'un an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wala an ahadin min ashabihi albattata yace babu ɗaya daga cikin su da ya inganta daga manzon Allah ko daga wani daga cikin sahabbai bal hiya ma baina da'if wa mawdu yace waɗannan hadisai ko dai ka samu hadisi ne mai rauni ko kuma hadisi ne wanda yake hadisin ƙarya aw kulluha mawdu'a ko kuma ma dukka same su cewa hadisan ƙarya ne kama bayyana ilalaha shaykhul islam wa ghayruhu kama yadda ibnu taymiya da wasu malaman suka bayyana haka wa kathirun min la yadullu ala mahallin niza yace ko mafi yawancin waɗannan hadisai ma zaka ga wai ba suna nuni ne ga wurin da ake jayayya ba iz laysa fihi illa mutlaqu ziyara abinda ma dai kawai waɗannan hadisai suke nuna cewa ainihin magana akan ziyara din kawai amma abin da ake magana a nan wasu abubuwa na ainihin ɗaura sirdi ko kuma a tafi ziyarar kabarin ko kuma wasu abubuwa da ake zuwa ana na bid'a ko shirka a wurin kabarin annabi din waɗannan hadisan ba su yi magana game da wannan ba to shine abin da ake jayayya a kai bai halatta ka ɗaura sirdi musamman ka tafi ziyarar ba ba wai ziyarar aka hana ba da za ka je madina ziyarar madina ko ziyarar masallaci din sai ka ziyarci kabarin annabi ma'ana ba a son ya zama sababin tafiya din shine sababin ziyarar kabari din to shine sai malam yake cewa wa zalika la yankiruhu shaykhul islam wala ghayruhu min al ulama'i wannan babu wanda yake musun shi ko ibnu taymiya ko kuma wani daga cikin malamai cewa ziyara din shin ana ziyara kabarin annabi eh ana yi to amma ya ake yi a'a sai in ka je madina din ne zaka ziyarta ba wai ka tafi ta kanan ta Kano daga nan ba لأنه محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد النبي صلى الله عليه وسلم يتي أما دا waɗannan hadisai sun inganta sai dai a ɗauki ma'anarsu akan ainihin wato ziyara wadda shari'ar musulunci ta yadda da ita wadda take gudana a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nufi da gudana din wahiya allati la yakunu fiha shirkun ita ce ziyarar da babu shirka a ciki wala shaddu rahalin ila qabrin ko kuma daura sirri zuwa wani kabari wa bi taqdiri thubutiha yace to gwargwadon yadda ainihin wato za a kaddara cewa inda waɗannan hadisai sun inganta la tadullu ala shiddir rihali ila qabri ghairihi waɗannan hadisai ba ma wai ainihin suna nuni ne ga a tafi ziyarar kabarin ainihin wani ba ko kuma ma na annabi din ko da a kaddara ma waɗannan hadisai ainihin wato sun inganta to ba wai suna nuni akan cewa a tafi a ziyarci ainihin wato kabarin wani ba ko kuma kabarin shi annabi sallallahu alaihi wasallama din to balle kuma ainihin ba su inganta ba wasu biki a jaza zalika fi sa'ir qubur yace to waɗannan hadisai ko da sun inganta ai kabarin annabi kawai suke cewa a ziyara ko ba kabarin wani ba to sai shi su biki yace to ai ma ziyara din da daura sirdin a tafi har ma ga kabarin wani ya halatta ba ma kabarin annabi ba fa khalafa al ahadith kaga anan sai ya saba wa hadisai din wa kharaqa al ijma kuma ya saba wa ijma'in al umma musulunci wallahu a'lam Allah shi fi sanin daidai قال المصنف أسلم من اللتافي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يتي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام wannan ya nuna annabi yana kabari shine rayuwa ta barzahu ana kai mishi ayyukan da bayan shi suke yi game da shi na salati ko kuma nema mishi aminci ma'ana duk sanda kai wa annabi salati ko kuma ka nemi Allah ya ƙara amincewa da shi Allah zai kai wannan abu ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa gashi wane ne ya maka to amma wani irin salati sai salatin da annabi ya koya in ba haka ba duk masu fasahar duniya in za su haɗu ba za su yi maka salati kwaya ɗaya wanda Allah zai karba ya baka lada ba balle akai wa annabi sai dai in wanda shi annabi din ya koyar don sahabban annabi sun fi kowa iya larabci da fasaha da tsoron Allah amma ba su kaga salatan kansu da kansu ba sai suka je annabi ya koya musu shi yasa wannan littafi da la'ilul khairati in kana da shi a ɗakin ka kana karantawa dan kai wa annabi salati to bala'i ne ka fitar da shi mun gane wannan ko in dai dan ka karanta ne Allahumma kaza kaza wallahi gwamma ka je ka aje shi gefe guda ka je ka ɗauki sahihul bukhari ko kuma ka je alal akal ka ɗauki littafin bulugul marami sai ka ga daga annabi ga irin salatin da annabi ya koyar ko ka ɗau muslim ko ka ɗau abu dawuda ko tirmizi ko nasa'i ko ibnu maja ko ka ɗau muwatta ta imamu malik ko musulun na imamu ahmad zai ka ganin za a kawo maka tiryan tiryan ga yadda annabi ya koyar shin ka yi salatin da annabi ya koyar da ka yi salatin da wani ya koyar wanne ya fi koda a ce na wani ya halatta na annabi to balle wani bai halatta ya kagana shi ba wai sai a ce Allah ya ce ai wa annabi salati dan haka kowane iri sai kai to ayin haka ne Allah ya ce ai sallah kowace iri sai kai ko duk ba ɗaya ba ne allah da ya ce a yi wa annabi salati shine ya ce a yi sallah kuma to da ya ce a yi salati din nan ka ce ai kowane iri aka yi yayi kowane malami ya tsara nashi yayi to shikenan ka je kowane malami ya tsara maka sallah kai ka gani in ka je lahira ka ga inda tutar da zaka tsaya tutar sifir auna zaka tsaya kai ba qauluhu rawahu fil muhtara ya ce ainihin an ruwaito wannan wannan hadisi a cikin muhtara din nan wancan hadisi da muka karanta na wannan ta taba kunnan annabi sallallahu alaihi wasallama aliyu ibn al-hasan ibn al-hasan ibn ali bin abi talib yace al-muhtara din nan kitabun jama'a fihi muallifuhu al-ahadith al-jiyad me wannan littafi ya tattara hadisai ne hasan sune al-jiyad gyararrun hadisai ma'ana hadisai hasan azza'ida ala sahihaini waɗanda suke ainihin sun ƙaru ma'ana babu ainihin shigensu a cikin bukhari da muslim hadisan da suke kyawawa ne sun kai daraja hasan waɗanda bukhari da muslim ba su ruwaito su ba shi kuma sai ya tattara su mun gane wannan ko a sheikh muhammad nasir din al-albani ya yi wa wannan littafi tahriji da tahqiqi da ta'liqi baki ɗaya ana can ana tabba a littafin a yanzu wa mu'allifuhu huwa Abu Abdullah wanda ya wannan littafi alkunya shi baban Abdullahi sunan shi Muhammad bin Abdul Wahid Muhammad dan Abdul Wahid al-Maqdisi an gane wannan ko al-Hafiz Diyauddin al-Hanbali ba Hanbali ne ahadu ahadul a'lam yana ɗaya daga cikin ainihin manya-manyan malamai to kaga irin waɗannan lafuzza a'lam malami suke nufi ma'ana shine sai kaji imamu zahabi siyaru a alamin nubala tarihin manya-manyan malamai hamshakai to anan a alam ba jam'i ne na alam ba tuta to shi yasa duk sai kaga sunan littafi ma baka iya faɗi daidai ba saboda bala'i Allah ya kiyaye to bala'i ya kai bala'i a ce littafi ma baka iya faɗan sunan shi ba baka iya faɗan sunan littafi ba karatun da ke ciki fa ma'ana tun daga koba ɗin littafin baka iya faɗan tafsirul azizul hamid ba sai ka ce tafsirul azizul hamid da haka ake ce wannan littafin tafsirul azizul hamid kamar da a ƙasar nan ne tafsiri ya ke cewa tafsir sai a ce tamsiri malam mai tamsiri hadisi kuma sai a ce hadishi waye ga gabas da kano ya ce hadishi malam mai hadishi malam mai wa'azu ahadul a'lam yace ɗaya daga cikin manyan malamai wa huffazul hadith kuma yana daga cikin ainihin malamai waɗanda suke sun haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama qala az-zahabi kaga wannan littafi da muke magana siyaru a'lamin nubala duk wani malami baki ɗaya an kawo tarihin shi a ciki har zuwa zamanin imamu zahabi me zai hana kana da kuɗi ka je ka siya ka fita daga cikin rigimar da kake saka kanka naira dubu goma sha uku ne da ɗari biyar mujalladi ashirin da biyar ne littafin dubu goma sha uku da ɗari biyar mujalladi ashirin da biyar ne ya yi arha ka je ka siya ka fita daga cikin fitinar da ka saka kanka ta jahilci ya fi maka ka zauna da jahilcin sakan ɗaya ai bala'i ne to za ga duk waɗannan malaman za ka san tarihin su wane wane wane wane za ka ji baki ɗaya to duk sanda ka ji irin wannan an ɗauko tarihin irin waɗannan malaman an ce kalar zahabi to wannan littafi ne siyaru a alamin nubala tarihin manyan hamshakan malamai mujalladi na ɗaya zuwa na ashirin da biyar zunzurutun tarihin malamai ne kawai a ciki ka je ka siya kawai me ba ka da kuɗin kuɗi ba su da amfani sai ka rabu da su ka fahimci wannan da kyau don ka ɓoye su kana da naira ka hamsin ka ce kai ba za ka canza ta ba a wunin yau ya za ka ka samu burodi ko wake ko dankali da za ka ci kasancewarta aljihunka ba zai sa ka ƙoshi ba sai ka rabu da ita sannan bukatar ka za ta biya shi yasa suka ce azzahabu ya ati liya zahaba wal fiddatu ta ati litan fadda zahabu din nan zinare kudin zinare da aka ce din nan ya ati yana zuwa wurinka ne liya zahaba dan sai ya tafi zai biya maka bukata mun gane wannan ko alfidda kuma azurfa nan da aka ce kudin azurfa yana zuwa ne don sai ya tarwatse daga wurin ka bukatar ka za ta biya an ba haka ba ka tara ka gani bukatar ka ba za ta biya ba mun gane wannan ko shi yasa aka ce wa sharru ma fihi min al khalaiq Allah yughni anka aka ce mafi sharrin ɗabi'ar kuɗi ba su taɓa wadatar da kai in ka faɗa cikin bala'i sai ka rabu da su ka gwada ka gani to kana babban malami kai ake saurare in ka ce haram haram in ka ce halal halal ka yi ji tsoron Allah sai ka mallaki littafai bayan ka koyi karatu a gaban malamai za ka iya fahimta ka je ka siya mana dan me za ka tsaya kana ɗaure mutane da igiya a wuri ɗaya abin da ka sani shine shari'a abin da baka sani ba har abada ba shari'a bane wallahi tallahi duk matsalolin da ake rikici da mutane za su je su zauna cikin wata uku za a daina rikici akai mun fahimci wannan ko to duk ga sunan kuma waɗannan littafai duk ga sunan an kawo su a kasuwar kurmi a Kano baki ɗaya duk suna nan waɗannan duk littattafai da ake magana siyaru a alamin nubala tarihul islam al-isaba fi tamyiz sahaba tahzibu tahzib taqribu tahzib mizan al-i'tidal duk waɗannan kutubur rijal suna nan an kawo su kuɗin ba su da wani amfani ka siya kawai ka je ka karanta kuma nan da shekara talatin kana nan da littafinka ka bayan duk menene zaka saya ya kai maka wannan lokacin sannan ga ilimi ka samu yan baya su zo su gada ka samu lada to amma shi dan ba zai bakka ba shi yasa mutum yana son malanta kuma yana son ya sa shadda mai tsada kuma yana son ya sa shadda mai tsada shi yasa sai mutum ya samu sai iya siyan shadda ta naira dubu goma sai ya dinka amma ba zai iya siyan littafin aka daga aka ce ai wannan littafi naira ɗari biyar sai ce wannan duk sai ya gaba sai a je a tambaye shi matsala sai ya zama a wannan littafin da ya gaya mai tsada naira ɗari biyar ya warware wannan matsalar mun gane wannan ko ya warware wannan matsalar wannan littafin amma ba yi da shi ba yi da littafin da zai warware mai matsalar sai ba da fatawa da kakun ga ya hallaka wannan ba uzuri ba ne gare shi ga wannan littafi ka'idatun jalila fit tawassul wal wasila da nake gaya muku lokacin na siye shi 1989 yau shekara shida kenan naira hamsin a wannan lokacin wani aka miƙa wa shi aka ce ya ba da naira hamsin ya ce wannan naira hamsin ya sai wannan naira hamsin to gashi ni da na siya yanzu talauci ya kashe ni koko ba dai shi kenan ba me za ka yi da kuɗin ba abin da za ka yi da su kana da su ka yi ƙoƙari ka sai littafi kai karatu ka fahimci addini e an rubuta abubuwa a cikin waɗannan littafai waɗanda muke magana waɗanda babu wani malami da zaka je ka zauna ya ɗure maka waɗannan ilmomi yanzu da ka suna nan an rubuce to don Allah in haka ne wace kasala wanne lalaci wanne ainihin son kuɗi ne zai sa ka kana malami kuma baka da littafi ma'ana so kuke a rinka yin malanta irin yadda malaman zaure na da bokaye suke cutan mutane sai ka je sai ga malami da dan kundaye to in ba haka baya ake so ai mun gane wannan ko wai mutum ya zo yana cewa wai littattafai ma sun yawa littafi ina littattafai suka yawa turasul islami wanda musulmi suke da shi yanzu makhtutat littattafan musulmi da suke da su waɗanda suke rubutun hannu har yanzu ba su shigo alamil matbu'at ba ba a buga su ba sun fi waɗanda ke waje yanzu yawa waɗanda ke rubuce da hannu yanzu ana nan ba a buga su ba ba su ga hasken rana ba har yanzu sun fi waɗanda suke waje a hasken rana yawa malaman musulunci ce maka aka yi ragaye ne malami ɗaya zaka samu ya rubuta littafi ɗari biyar a sheikh nasir din albani a yanzu bainal makhsutati wal matbu'at yana da littafi kamar guda 900 yanzu tsakanin waɗanda aka buga da waɗanda ba a buga ba waɗanda aka buga din ba su kai ainihin ɗaya bisa uku na waɗanda ba a buga ba ma mutum ɗaya kuma kuma yana nan da ran shi to irin wai ma na yanzu kenan to waye gaya maka kuma na da imamin nawawi ya ce wallahi shekarar shi biyu bai kwanta ba haka haka ramakan lawo ya kake bacci ya ce in ya karatu ya karatu ko ya rubutu ya gaji sai dan jingina kai da littafi haka in ya dan yi shu sai ta yi sai ci gaba shekara arba'in da biyar kaɗai a duniya amma ka kalle sharhin sahihi muslim mujalladi tara juz'i goma sha takwas ya zo ya littafin arrauda na fiqhun shafi'iya mujalladi goma sha shida ya fara sharhi na ainihin littafin al-muhazzab ya sa mishi al-majmu'u sharhul muhazzab ya fara wannan sharhi ya kai mujalladi na shida cikin babin riba Allah ya mishi rasuwa ya fara sharhin bukhari ya ce wannan sharhi da mun so ba dan mai karatu kada ya gaji ba mujalladi ɗari za mu yi ya ce amma dai gashi dai akwai niyya a zuciyarmu ya fara sai ya mutu mun gane wannan da kyau ko to imamin nawawi kenan shekarar shi biyu da kanshi yake faɗi ya ce bai kwanta ba sai dai in bacci ya dame shi kawai sai dan jingina da littafi haka to kai yanzu za ka yi baccin za ka miƙe za ka yi komai to ka ɗan yi karatun ma na minti talatin a wuni a'a Allah ya shiryar da mu ya ce ƙalar zahabi imamu zahabi ya ce afna umrahu fi haza sha'an wannan malami baki ɗayan shi shi wannan ziya'uddin ɗin nan ya ƙare rayuwar shi baki ɗaya a wajen wannan sha'ani ma'ana wajen hidima hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'addin tare da kula da addini almatin ma'ana yana da riko da addini mai ƙarfi wal kuma yana da taka tsantsan wal fadilati tamma kuma yana da falala cikakkiya wal fiqa sannan cikakken amintacce ne wal itiqad sannan kuma mutum ne wanda yake ainihin wato yana da gyara bakin shi yana da ainihin yadda ya iya karatu sosai yana kiyaye bakin shi daga kurakurai in tafa annasu bi tasanifihi ma mutane da yawa sun amfana da littafan shi wal muhaddisuna bi kutubihi malaman hadisi kuma ma sun ainihin amfana da littafan shi ma'ana abubuwan da ya sannafa ya rubuta da an amfana littafan shi ma an amfana har yanzu mu ma gashi muna amfana da su fallahu yarhamuhu Allah ya ji kanshi wa yarda anhu Allah ya yarda da shi kaji ainihin abin da imamu zahabi ya faɗi kenan mu'arrikhul islam wa qala shaykhul islam malami imamu zahabi kuma ibnu taymiya sai ya ce tashihuhu fi mukhtaratihi khairun min tashihil hakim bila rai yace inganta hadisi da imam adiyauddin al-maqdisi yake a cikin mukhtara din shi ya fi inganta hadisi da imamu hakim yake a cikin littafin shi al-mustadrak mun gane wannan ko ma'ana shi imamu hakim yakan inganta ainihin hadisai a cikin littafin shi amma wannan inganta hadisai da yake za ka samu da yawa akwai gyare-gyare a ciki sai ce to ingantawar hadisai da wannan malami alhafiz abu abdullahi muhammad ibn abdulwahid al-maqdis yake yi ya fi ingantawar da hakim yake wa ainihin nashi hadisai din ma'ana saboda hakim shi akwai ainihin na farko dai dama yana da yawan sakaci na biyu kuma da ya rubuta wannan littafi nashi al-mustadraku ala sahihain ma'ana wasu hadisai da yake gani sun inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim amma kuma bukhari da muslim ba su kawo su ba shi sai ya kawo su su waɗannan littattafai waɗannan ainihin hadisai ya tattara su a cikin ainihin wannan littafi nashi to bayan ya gama tattara su yana tafiya yana tattauna matsala dangane da ingancinsu shi da kanshi sai ya dawo ya kalli littafin sai ya ga akwai abubuwa da dama waɗanda suna buƙatar gyara da ya zo ya fara gyaran wannan littafi ya gyara humusin littafin ɗaya bisa biyar na littafin sai Allah ya mishi rasuwa haka Imam Suyuti ya faɗi a cikin littafin shi Tadribur Rawi sharhin takrib na Nawawi to sai Imam Imam Zahabi shi wannan din sai ya zo sai ya ɗauki littafin sai ya ainihin lakasa shi ya mai da shi talhisul mustadrak ya fitar da gyare-gyaren da yake gani a ciki har wa yau dai daɗin daɗi ɗin nan a sheikh muhammad nasiru dinar albani ya sake ɗaukar littafin ya sake kharraja shi ya gyara shi ka haƙura ka sallama wannan malami allah ne ya mishi baiwa wallahi kawai baiwa ce ta allah kawai in ba haka ba dan me ba balarabe ba ne kuma Allah ya fi son shi ne fiye da kowa a'a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu inda kaga Allah ya ajiye abu to haka Allah ya fi son abu ma'ana da Allah ya ɗauki sarauta da bunƙasa da mulki da sauransu ya ɗauka ya bai wa gidan bayero a kano ya yi zalunci ne a'a daidai ya yi domin shi allah shi ne mai ba da mulki mun gane wannan ko ya ɗauki al'amarin kuɗi kuma sai danka ga hannun 'ya'yan ɗan tata duk inda aka yi misalin kuɗi sai a yi nawa sai a ce ɗan tata duk sanda aka yi maganar misalin sarauta a kano sai a ce ko kai daga gidan bayero kake wai kaiwa matuƙa ko to haka al'amarin ilimi in Allah ya ɗauka ya bawa ni sai ka haƙura in ka yi jayayya kana jayayya da hukuncin Allah ne kuma jayayyar ka ba za ta sa Allah ya soke abin da ya fasa ba shi yasa suka ce alhasudu la yasudu wa la yagnalul maqsuda mai hasada baya taɓa zama shugaba faufau har abada kuma bukatar shi bata biya to wannan malami a sheikh Muhammad Nasir Din Albani mutumin garin Albaniya ne ba balarabe ba ne shi ma koyan larabcin ya yi ya zo ya koyi wannan ilimi na hadisi yadda kake ji ya koyi duk abubuwan da ka sani kuma Allah ya mishi wannan baiwa ɗin shi yasa kai ma ka dage mai yiwa kana nan garin ku sai Allah ya maka baiwa ɗin amma ka tsaya wanda Allah ya wa baiwa kana hasada kuma kai baka tashi ka nemi taka baiwar Allah ya baka ba to dama bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi tun ba haka ba dan me kai ka rasa wanda za ka zaga sai nasiruddin albani me maka ya maka laifi kuma ba albani ya muku laifi ba wai ni ne ne musu laifin duk laifin nawa ne ko bukhari ka ji an zaga a garin nan to wai laifin nawa ne tunda ni ke karantar da bukhari kai ko sunna ka ji an kwarmatsawa zagi wai da ni ake to sai dai zumutu ko ai dole sai an yi maganar sunna sai an yi maganar bid'a kuma ka yi haƙuri duk al'amari in ya zo ka bi a hankali mai yiwa kana daga cikin waɗanda daga baya Allah zai zo ya shiryar da su to kar ya zama ka ɓata farkon rayuwarka yadda za ka zo kana yawan baƙin ciki ko kuma kai za ka yi ta faɗa da abin kuma Allah ya saka ɗanka nan gaba zai zo ya jagorancin wannan abin duk ƙiyayyarka da addinin musulunci ba fa za ka kai abu jahalin ba abu jahalin ɗin nan sai fa da aka samu babban ɗan shi ya zo ya musulunta kuma sahabbai suka zo suna cewa ikrimatu bunu aduwillahi ikrimatu dan makiyin Allah manzon Allah yace a a ku ce ikrimatu dan abi jahal ai tunda uban shi ne ko mikin Allah shi dai uban shi ne mun fahimci wannan to shi yasa me naka na hasada kai baka rubuta komai ba kai baka karantawa kai ba komai baka san kai kanka ba tukuna baka san fardo ainuka ba kuma shi kenan waɗanda suka tashi suka yi rubutu irin wannan da maki da masoyi kowa ya gani ya haƙura ya saurara kai kana nan a gefe bakin tukuroro kana kumfa za ka fashe mata sanata salas wa arba'ina wa sitta mi'a ya rasu ainihin wato a shekara ta ɗari shida da arba'in da uku shi wane shi wannan malami ainihin ziya'uddin al-maqdisi mun gane wannan da kyau ko ma'ana ya rasu ainihin a shekara ta ɗari shida da arba'in da uku in ka lissafa za ka gayo shekarar shi ɗari bakwai da saba'in da uku da mutuwa shi ne wannan littafi ainihin almuhtara Allah ya gafarta musu to anan za mu kwana insha Allahu ta'ala sai kuma mako na gaba ma'ana rana ita ranar juma'a insha Allahu za mu tashi babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthan cewa wasu daga cikin wannan al'umma za su dawo suna bautar gunki tashin hankali bautar gunki zunzurutun bautar gunki kuma babu mamaki ma daga cikin wannan babin har ma sai mu kawo maka maganganun wasu shehunnai da suke nuna ai ma bautar gunkin bautar Allah ne ai kwarai da gaske tijjani ya faɗa haka cikin jawahir ma'ani ban man fara gaya muku tun yanzu ko na mutu kafin ran nan ku je ku duba eh mana tijjani ya faɗi haka cikin jawahir ma'ani yace da mai bautar gunki da mai bautar cross da sauransu yace duk waɗannan Allah suke bauta aqida ce ta hululiya wai Allah yana shiga cikin waɗannan abubuwan ne ai za a zo ai bayani za a zo za a yi muku goran rufe shekara in Allah su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah Abu Jahal a ni ma haka na sani kawai na ce mishi Abu Jahal sai na bincika dalilin faɗa mishi Abu Jahal wai wani na tambaya me yasa ake cewa Abu Jahal Abu Jahal sai na bincika ni ma in ji me yasa ake ce mai Abu Jahal saboda jahalun ai jahilci kenan ko to baban jahilci to me yasa sai an bincika a ji abin da yasa saboda suna da irin waɗannan sunayen sai ka binciki ma'anar su zaka iya fassara su don kakai kuskure na'am eh idan uba baya nan ko wani namiji baya nan kusa ai matar ko uwar dan ko wata mata za ta iya wa yaron hudu ba ɗin babu wani abu ai ba musulma ba ce musulma ce ko manzon Allah ya ce an-nisa'u shaqa'iqur rijal maza da mata duk tushen su ɗaya ai ku daina tsoratar da mata kuna cewa mata ba za su yanka ba wai sai mace tana da ciki cikin kuma na ɗa namiji wannan wace irin bid'a ce yaushe za ka gane cewa tana da ciki eh yaushe za a gane mace za ta iya yin yanka za ta iya yanka ta yanka ragonta na layya ko ta yi yankan kaza ko sauransu shikenan kawai kana siyo kaji shikenan sai ka kai musu ka huta to amma sai aka waye gari a ƙasar nan saboda zunzurutun bala'i da aka fada ciki na jahilci mai gida ma baya yanka sai riko zakara da zandame mai wuka yaro na biye da buta ina za a je za a je wurin malam malam kuma ya shekara da shekaru bai ci naman kaza ba dan haka sai ce wuya na mai yanka ne an jima zai ga yaro da dan karamin dish dan tangaran zai kai wa mai yanka kun ban malamai da kwadayi kundu da kundu da wuya ko aka rama kala malam ko an kai maka ne mun gane wannan ko shi yasa an yi haihuwa namiji baya nan a gida mace duk za ta iya waɗannan abubuwa don abin da ake so shine da zarar an haifi yaro kafin ya sha mama ake son a yi mishi wannan hudu ba a kira sallah a kunnen shi na dama a tauna dabino a sa mishi ainihin a bakin shi har zuwa makoshin shi ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu za mu kwana ne insha Allah na'am abin da ya sa ba mai magana ikama a kunnen hagu ba ɗin hadisin da ya zo akan haka bai inganta ba ne akwai hadisi da ibn sunni ya ruwaito a cikin littafin shi amalul yawm wal laila aka ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce di yaron da aka kira mai sallah a kunnen dama aka kuma ta da ikama a kunnen hagu to wannan yaro ya kubuta daga ainihin shan inna wannan hadisi mawdu'in hadisi ne hadisin ƙarya ne bai inganta ba wannan ɗin ma mun gane ingancin shi ne ta hanyar ainihin riwayar tirmizi imamu tirmizi ya ruwaito riwaya wadda take kyakkyawa lokacin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama aka haifi alhassan sai ya kira mishi sallah a kunnen shi na dama haka wannan riwaya take ina fatan mun gane allah ya shirya da mu sa sunan da'a haƙƙin uba ne uba ne yake da haƙƙin sa suna sai dai in zai tafiya ya ba ta dama cewa ta sa wa ɗaɗin suna kaza mun gane wannan ko to amma in yayi tafiya ya zama baya nan kuma har ranar bakwai ranar da za a bayyana suna ko kuma ranar ma tun da ranar haihuwa za a iya bayyanawa in ya zama ainihin ta ga baya nan bai bar wata wasiya ba ta iya kallon wani suna mai albarka sai ta sa mishi abdullahi ko abdulrahman ko abdulwahid ko abdulbar ko abdulwahid da makamantan sunaye irin waɗannan li'anna habbal asma'i ilallahi abdullahi wa abdulrahman haka manzon Allah ya ce suna abdullahi da abdulrahman su ne Allah ya fi so mun fahimci wannan ko ko kuma ka sa a sa mishi suna muhammad sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko sunan wani annabi cikin annabawan Allah di ya halatta ina fata an gane wa alaikum salam sai da mana wanda ta sa suna da uban ya dawo sai shi wannan suna bai mishi ba yana iya canzawa to wai bayan uwar ta sa suna da uban ya dawo sai ji bai mai ba zai iya canza mana sai ya ce sunan yaro kaza ba wani abu ai to amma in da ya ga sunan mai ma'ana ne ya girmama ta mana ita ma ya ban mata ko ya girmama ta mana ya ce to da dai kaza na so amma tun da dai kin sa kaza to Allah ya sa mishi albarka ai ita ma za ta ji daɗi ko shi yasa ko da haƙƙinka ne abu kaɗan rinka sakawa mata ɗin suna ɗan sararawa su ma kada ka zama kai in an taɓa haƙƙinka ba ka yafewa amma kai da zarar ka taɓa sai ka ce kai dan me ba za a yafe maka ba kaga irin mushrikan jahiliya ai haka suke waɗannan abubuwa in suka kaso aka ce ai wannan na Allah ne aka ware wannan dan akuya zakka ne na Allah in ya sheka da gudu ya gudu ya tafi wurin na gunki sai a ce inna Allah la ghaniyun an hadha ai Allah ya fi karfin wannan a yafe kawai amma in na gunki ya sheko ya taho wurin na Allah sai a janye sai a koma da shi koma gidanku alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am waye eh abdulkadir al-jilani ai mu dama ba mu da suka akan abdulkadir al-jilani ai kwarai da gaske muna da yabo akan abdulkadir al-jilani ɗari bisa ɗari saboda mumini ne bawan Allah duk waɗannan abubuwa da ka sani na ɗariƙa kadiriya ya tuba ya basu kuma babu wata magana wadda ainihin ake nasabawa gare shi daga cikin ɗariƙun nan yanzu wadda take tashi ce ai kamar yadda na faɗi ko su tijjaniya ai har yanzu ba a taɓa komai ba tukuna duk an yi taɓa lashe ne sunan wani program ai ƙadiriya ba mu taɓa bayanin komai akan ta ba ko to abin da yasa shi kullum ita kullum da'awa tana da mahalli ne mu anguwan nan ba mu da 'yan ɗariƙa ƙadiriya da yawa nadiran ne ba su wuce a kirga su akan farce ba ɗaya kenan na biyu kuma abin da muke kallo shine duk sanda za ka yi wa'azi ka yi wa'azi akan abin da yake zai amfanar duk sanda ka zo kana wa'azi akan abin da ba zai amfanar ba ba zai amfanar ɗin ba matsalolin da muke taɓowa da matsaloli ne akan ɗarika kadiriya na ɗan tijjaniya zai damu anan mukiya ko cikaji ko sabon gari amma da aka taba tijjaniya ba kuka kowa sai da tsiga jikin shi ta tashi ba to haka ake wa'azi kenan ma'ana ana taba inda ya zama ya kamata a taba din ne don a samu gyara a wannan gurin inna ma kadiriya ai sai dai a wayarwa da mutane kai kawai amma si da abdulkadir ai mutumin kirki ne mun gane wannan duk waɗannan abubuwa baki ɗaya ya barranta daga gare su a shi yasa za ga shekul islam ibn taymiya yana yaban shi a cikin ainihin littafin shi mun fahimci wannan ko ya tuba duk ya bar irin waɗannan abubuwa su imamul ghazali duk sun tuba sun bari su ibn al-juwayni su sharar satani duk sun bar waɗannan abubuwa a to tunda sun in mutum ya tuba ya bar abin da yake dama ana kyamar shi saboda mugun abu ne yace ya bari dan me za a kyamace shi mun gane wannan da kyau ko ai abin da yasa kenan ai mu muna da yabo akan su da abdul qadir 100 bisa 100 waɗannan yan ɗari ana shi ƙarya suke mishi mun gane wannan karelayi ne suke mishi karelayin su kuma duk za a kawo zaka ji irin abubuwan su ma waɗanda suke mishi ku dai ku dai sa ido dai ku dai sa kunne Allah ya kai mu ranar goron ƙarshen shekara ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah